يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta talata a yau muna bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya ci gaba da darasinmu da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratu shura kuma a darasinmu na baya mun fara bayani akan aya ta takwas walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida amma muka ce insha Allah ta'ala zamu sake dawowa kan wannan ayar domin akwai wata gaba mai muhimmanci na aqida da ya kamata mu cire a cikin ta muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Allah tabaraka wata'ala yace walau sha Allah inda Allah ya so inda Allah ya ga dama laja'alahum ummatan wahida da Allah madaukakin sarki ya sanya mutanen duniya gaba daya su zama al'umma daya al-imamu dhahhak Allah ya mishi rahama yace ma'anan laja'alahum ummatan wahida shine laja'alahum ahla dinin wahid inda Allah ya ga dama da sai ya halicci mutanen duniya a bisa turban addini guda ɗaya ya zama addinin da ake tafiya a duniyan addini ne guda ɗaya ahala balalatin au ahala hudan inda Allah ya so da sai ya halicci mutanen duniya su zama kala ɗaya ko kowa ya zama batacce ko kuma kowa ya zama shiryayye da Allah ya ga dama yana da wannan iko in ya ga dama sai ya batar da kowa in ya ga dama kuma ya shiryar da kowa saboda haka Allah ya ce da Allah ya ga dama la ja'alahum ummatan wahida da ya sanya mutane su zama wato ainihin a ma'abuta ko mabiya addini guda ɗaya walakin sai dai tsarin Allah shine yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamansa Anas ibn Malik Allah ya mishi rahama yace ma'anin rahamar Allah shine al-Islam shine musulunci to Allah ne yake shigar da wanda ya ga dama cikin musulunci amma ba din haka ba da Allah ya so da sai ya sa kowa ya musulunta ko kuma ya halicci kowa a kafin Allah kuma na da ikon yi haka amma ganin daban Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamansa rahamatuhu hiyal islam shine ma'anan faɗin Allah da yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Allah yace qul kace da su bi fadlillahi da falalan Allah malamai suka ce fadlullah huwa alquran alqurani shine falalan Allah wa bi rahmatihi da rahmar Allah rahmatuhu hiya alislam rahmar Allah ita ce musulunci to da alqurani da musulunci fa bidhalika falyafrahu in akwai abin da musulmi zai yi tutiya da shi a duniya to kada ya wuce musulunci da kuma alqurani huwa khairun mimma yajma'un yafi alkhairi sama da duk abinda mutane ke tarawa a duniya ba abin da kai alqur'ani ba abin da kai musulunci muhalli shahid shine da Allah ya ce wa bi rahmatihi anan sai ya ce walakin yudkhinu man yasha'u fi rahmati Allah shike shigar da wanda ya ga dama cikin rahamansa wazzalimuna su ko azzalimai kafirai kenan domin wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalibai malahum min waliyin wala nasir ba su da wani majibinci ko wani mataimaki da zai taimake su a wajen Allah ba wanda ya sai taimake su a gaba ga Allah ran tashin kiyama ba wani majibincin da zai tsaya musu a gaban Allah ran tashin kiyama ba wanda zai tsaya ma wani to darasin da nake so in cire mana karkashin wannan ayar wanda zai ba mu fa'ida mai muhimmanci a babin akida shine dangane da abin da ake kira da mashi'atullah anan da Allah ya ce walau sha Allah laja'alahum ummatan wahida inda Allah ya so da ya sanya mutanen duniya su zama mabiya addini daya ko duk su zama musulmai ko duk su zama kafirai to yanzu tambaya anan kenan tambaya anan ita ce kenan yanzu idan mutum bai karbi musulunci ba yana kafiri ko kuma ma misali yana musulmi amma yana yawan saba ma Allah shin laifin na Allah ne kenan din Allah ya ce da na ga dama da ka musulunta kenan yanzu wanda yake kafirci shi na matsayinsa shin laifin kafircinsa yana nan a kan shi ko kuma za a jingina ma Allah wannan abu bisa ga wannan a wannan babin akwai ɓangaren mutane guda uku biyu batattu ne ɗaya su ne ahlus sunna wal jama'a su ne a tsakiya akwai abin da ake kira da qadarullahi al-kauniyya da qadarullahi shar'iyya ko ka ce mashi'atullahi al-kauniyya da kuma mashi'atullahi shar'iyya mashi'atullahi al-kauniyya shine abin da Allah ya kaddara ya faru a duniya tun daga farkon duniya har ƙarshe da duk abin da za a yi a duniya har zaman mun nan anan yana ci mashi'atul lahi alqadariyya Allah ya riga ya kaddara mashi'atul lahi alkauniyya Allah ya kaddara cewa wannan abin zai faru zaman mun nan anan Allah ya kaddara cewa za mu zauna mu gama mu tashi duk abin da muka yi kafin mu zo nan da abin da watakila za mu yi bayan mun zo nan duka Allah ya riga ya kaddara wannan shi ake kira da mashi'atul lahi alkauniyya tsarin da Allah ya yi ma duniya akwai abin da ake kira da mashi'atullahi shar'iyya mashi'atullahi shar'iyya shine dokokin da Allah ya saukar wa mutane na addini ku yi kaza ku bar kaza Allah yana son kaza Allah baya son kaza wannan shi ake kira da mashi'atullahi shar'iyya to abin da zamu dauka shine duk abin da mutum ya yi na addini baya halatta ya kafa hujja da mashi'atul lahil kauniya sai dai kafa hujja da mashi'atul lahi shar'iyya baya halatta mutum yayi wani abu ba daidai ba a rayuwa ya ce ai inda Allah ya ga dama da kaza ne ai Allah ne ya kaddara in yi kaza to nan kaddaran da Allah ya kaddara in yi kaza kaddarul lahil kauniya din shi ba a kafa hujja da shi amma in kai kaza to yanzu in za ka kafa hujja ana so ne ka kafa hujja da kadarul lahi shar'iyya a shar'ance Allah ya yadda ka yi a ƙaddarance shi ya ƙaddara e to amma a shar'ance ya yadda jama'a ba zan ko muna fahimta ba yana da kyau mu fahimci wannan babin sosai don yana da matukar muhimmanci a babin aƙida akwai waɗanda ake kiransu da alƙadariya wanda sun kasu kashi biyu dukansu batattu ne akwai alƙadariyatul jabariya akwai alƙadariyatul nufa alƙadariyatul jabariya da alƙadariyatul nufa dukansu suna da matsala dangane da abin da ya shafi babin ƙaddaren Allah da mashi'ar Allah dukansu batattu ne su ƙadariyatul nufa sai suka ce bai kamata a ce Allah ya san wani zai sha giya kuma ya bashi ya sha giya ba da aka garin tsabtace Allah to sai su ce wai Allah bai san wane zai sha giya ba kawai dai Allah zai ga la wane ba ya sha giya Allah bai san me ya faru ba sai su kore ma Allah wannan sanin Allah bai kaddara ba Allah bai sani ba duk abdaka sai su ce duk abin da kaga yana faruwa a duniya yanda ka san kai ma sai wani abu ya faru ka ce la kaza ya faru haka Allah yake ganin abubuwa ko ko incident suna faruwa kaga wannan su batattu ne sun bace daga kan hanya su kuma alƙadariyatul jabariya sai suka ce kaga su wannan sun wuce iyaka wajen korewa to su kuma wayannan sai suka wuce iyaka wajen tabbatarwa sai suka ce duk abin da ya faru a duniya da sanin Allah ya faru don haka in kaga mai shan giya yana shan giya ba laifin shi bane laifin kaddaran Allah ne in kaga barawo na sata ba laifin shi bane laifin kaddaran Allah ne in kaga kafiri na kafirci ba laifin shi bane laifin kaddaran Allah ne Allah ne ya kaddara ya yi duk abin da ya damu haka suka ce duk abin da mutum ya aikata to Allah ne ya tsara masa ya aikata dan adam bayi da wato iko akan kansa da kansa hujjan su ita ce wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin tunda Allah ya ce ba abin da za ku so ya faru sai abin da Allah ya ga dama ku so faruwan abin ma to sai Allah ya ga dama tukunna sai Allah ya so tukunna to saboda haka kaga su ma sai suka bata to ahlus sunna wal jamaa kuma sune ummatan wasata sai suka tsaya a tsakiya sai suka ce ku da kuka ce Allah bai san abin da zai faru da a duniya ba sai ya faru kafin Allah yake gani kun bata ƙarya kuke yi duk abin da zai faru a duniya Allah ya su Allah yana Allah ya sani kuma yana rubuce da shi tuntuni ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها duk abin da zai faru da kowace halitta ce to tunkan a halitta halittar Allah ya riga kaddara duk abubuwan da za su faru zaka komai da sanin Allah yake faruwa in ka ga mai kafirci na kafirci da sanin Allah yake kafirci to ku kuma wannan bangaren qadariyatul jabariya da kuka ce to duk wanda aka ga yana kafirci babu zabin sa akai kuma kuma kun yi ƙarya kun bace duk abin da kaga mutum na aikatawa kafin ya aikata sai da zuciyarsa ta raya masa da haka akwai kaddaran Allah da kuma sa'ayi daga bawa akwai kaddaran Allah da kuma sa'ayi daga bawa da haka mashi'ar Allah ta riga ya cewa wani zai zama kafiri to amma kuma sai da yardan zuciyarsa sai da zuciyar ta gamsu Allah ne ya kaddara cewa Fir'auna zai zama kafiri zai zama kafiri wannan kaddarar Allah ce alkauniya amma Allah na son kafircin fir'auna baya so a kaddarar Allah shari'a baya son kafircin fir'auna saboda haka yanzu fir'auna baya kafa hujja ce to ai Allah kai ne ka rubuta mun kafirci ba bale ce ai Allah ne ya ce huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min tun ran da Allah ya halicci duniya ya san a cikin mutan duniya akwai kafiri akwai mu'mini Allah ya sani ba wani wanda zai yi imani wanda imaninsa za a ce ya fita wajen kaddaran Allah kamar yadda ba wani wanda zai yi kafirci wanda za a ce kafircinsa ya fita wajen kaddaran Allah duk abinda mutum ya aikata yana aikatawa ne da sanin Allah sawa'un mai kyau ne ko mara kyau sai dai abinda za mu kula da shi abinda za mu lura da shi shine duk abinda Allah bai yarda da shi a shar'ance ba to ba a kafa hujja da kaddaran Allah wajen aikata shi wannan shine abin da yake so mu gane yana da muhimmanci a babin aqida sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kamo wata mata zai mata haddi ta yi zina sai ta ce ya amiral mu'minin Allah ne ya kaddara min yi zina yace o ni ma kuma shi ya kaddara miki bulala ɗari ba shi ya rubuta tun fil azal Allahul mafus cewa zaki yi zina ba to haka kuma ya rubuta Allahul mafus cewa zan miki bulala ɗari kaga ita zinanta kaddara ce ta Allah kauniya a mata bulala ɗari kuma ƙadarullahi ne kauniyatan wa shar'iyatan haka Allah ya shar'anta a shar'ance duk wanda ya zina bai aure ba a masa bulala ɗari azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda haka Allah ya kaddara to sannan kuma in abin ya faru to kuma ya dace da kaddaran Allah alkauniya daga kaga shi ya dace da qadarullahi shar'iyat shar'iyatan wa kauniyatan duka ya dace saboda hakan nan da Allah ya ce da Allah ya so da ya halicci mutanen duniya akan tsarin addini daya to ba wai hujja ce na a ce duk wanda ya kafirci bai da laifi ba ko a ce duk wanda ya aikin wani sabo ya ce Allah ne ya kaddara kamar yadda muka ji wancan bangaren suna tafiya akan wannan batar in mutum yayi kafirci ko an ga mutum na shan giya ya ce Allah ne ya kaddara yin sha giya da Allah ya ga dama zobo zan sha kaga wannan sai ya ce to kai ma kuma haka Allah ya kaddara a ganka wuta da Allah ya gada ba aljanna zaka shiga duk wannan mummunar aqidan ta shigo cikin mutane tare da cewa mutane da yawa ba su san illanta ba wani da an fara maganin addini sai ya ce ai kowa da kaddaransa Allah ya riga ya kaddara mu kowa kaddaransa amma ba talaucin rayuwa ba bai da kowa da kaddaransa ba yana faɗi tashi wajen yakan talauci amma wajen babin kaddarar rayuwa kaddarar addini da zama mutumin kirki sai ce wai haka Allah ya rubuta maka kaddarar haka Allah ya rubuta maka kaddarar kai yanzu kai ka yadda a ce kaddarar ka kai ga zama dan iska kai ka yadda a ce kaddarar ka take ga zama dan wuta ai ka koma daki ka zauna in Allah ya riga ya kaddara maka kai talauci haka zaka rayu a talaka nawa ne suka gama sa'ayin su suka gama shige da fitan su wani shekaran sa 40 yana kasuwa har yanzu bai da mashin din hawa kullum dai tafi cin kasuwan kauye a motan haya yake tafiya ba shi din tafiya bai da shi nawa nawa ne kuma wanda bai taba zuwa kasuwan kauyen ba bai san mai ake cin kasuwa ba amma Allah ya azurta shi sai ka koma daki ka zauna yi sai ka ce Allah ya kaddara rayuwa talaka haka zan rayu ashe kai ma karan kanka wannan akidan bata samu karbuwa ba a zuciyarka shedan ne kawai yake wasa da kai kawai ce maka wai kaddara wai kowa da kaddaransa kai yanzu ka yadda cewa kowa da kaddararsa yanzu kai hankalinka ya kwanta a kaddara mu'alaran ma ya haddace Qur'ani izu 60 kai kuma a ce kaddaran ka shine haddan wakokin ado gonja da waye da waye ka haddace sama da mujalladi 80 akan ka kai yanzu ka yadda a ce haka ne kaddaran ka kai yanzu ka yadda ai ba zai yi ba kaddara ce haka Allah ya kaddara amma je ka tambayi duk wani mahaddacin Qur'ani Allah ne ya kaddara masa haddace Qur'ani eh amma haddan Qur'anin zuba kawai ta yi aka kwakwalwansa aka kurin je ka tambayi duk wanda ya haddace Al-Qur'ani ya gaya maka ba wanda da ya haddace Al-Qur'ani sai ya sha wahala ita tsiya ce da rashin kirki wannan kan ba a zuwa makaranta koyon ta ba ta da makaranta ba ta da makaranta yanzu ka samu kalan wayannan gayo masu sabula wando da yin askin banza da wane ne yanzu Allah ramman yana so ya zama irinsu akwai abu mai wahala ciki ba wani wahala ciki iyakaci wannan jabba da hulan ne zai cire ta ya saka t-shirt da gajeren wando kwasashe sannan je askin punk askin punk akwai wani wahala ne ba zama a gaban mai aski ko da kaya maka ba a sanya kaca akwai wahala a ciki ba wahala amma inda yake da wahalar shine a ce Allah ramman sauka ka huta kai zo ka ja baki to a nan ne aikin yake a nan ne aikin yake shi wannan ci ne sai an ji an koya a matsiya kan wallahi ba a koyan ta ba ta da makaranta kowa in ya tashi zama matsiyaci a fakat yake zuwa yake farawa Allah ya kyauta daka Allah ya ce walau sha Allahu laj'alahum ummatan wahida walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir Allah ya ce amittakhadhu min dunihi awliya shin wasu malamai suka ce wannan am din am ce istifhamiya tambaya Allah yake yi amittakhadhu min dunihi aliha shin su dinnan sun riki wasu ababen bauta wasu waliyai kuma bayan Allah wasu malamai suka ce amce bi ma'ana bal ma'anar ta ita ce balittakhadhu min dunihi awliya inda matsalar take da yawa yawan kafiran nan sun riki wasu majibanta al'amura koma bayan Allah maimakon su riki Allah sai suka rike wasu koma bayan Allah amittakhadhu min dunihi awliya da yawa yawan su sun riki wasu majibanta al'amura koma bayan Allah waɗanda su ne za su jibanci al'amuransu a tunaninsu Allah ya ce fallahu huwal waliyu to ku sani Allah shine majibincin al'amuran mu'mini duk wanda ya rike Allah ya rike dahil duk wanda ya kama wani Allah ya kama gaibu fallahu huwal waliyu Allah shine majibincin al'amura na gaskiya da gaskiya wa huwa yuhyil mauta sannan Allah shi ke rayar da matattu bayan sun mutu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah madaukakin sarki shine masani a bisa dukkan komai wato mai iko bisa dukkan komai daga duk wanda ya kama wani Allah Allah ya ce to a gaya masa majibincin al'amura na gaskiya wanda zaka kama ka kama dahir shine ka kama Allah amma duk wanda ka kama koma bayan Allah ka kama gaibu duk wanda ka kama koma bayan Allah ka sake reshe ka kama iska ka sake reshe ka kama iska wanda ya rike ganya ya rike wani abu in ka rike wani Allah ka sake dan shi ne ka kama iska kaga wanda ya tafi iska ko makan ai ba san ya da kaya ba kenan a san yadda da kaya ba yasa nake ganin wani a Facebook yana posting wai wai sanda ka rasa kowa ka rike Allah ce wannan bai gane tauhidi ba eh ai shi Allah ko kana da kowa ka rike Allah sai ka rasa kowa kafin ka rike Allah to kenan kana da kowa ba za ka rike Allah ba kenan ai shi Allah ko kana da kowa ka kama shi dan shi ke mai da kowa din ya zama kowa in ka rabu da Allah din ka kama kowa to me kowa me ne maka ai aikin banza raka yayi aikin banza raka yi haka duk wanda zaka rike a rayuwa ka rike shi watakila ya zama sababin samun arzikinka amma Allah shi ne musabbab ɗin shi ne musabbib ɗin Allah shi ke mai da sababin ya zama sababi Allah shi yake mai da sababin ya zama sababi duk abin da ka samu ta wajen wani to wannan wani ba shi ya baka ba naka ne Allah ya turo ta hannunsa inda ya rike ya ce ba zai bayar ba wallahi Allah zai turo maka ta hannun wani tuntuni daga Allah ya ce fallahu huwal waliyu Allah shine majibincin gaskiya shine gatan gaskiya da gaskiya eh Allah yake cewa a suratul Muhammad zalika bi anna Allah maula alladhina amanu zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu duk abinda kuka yana kuka ga yana faruwa a duniya a kulla wa musulmai makilci Allah ya warware a yaƙi musulmai Allah ya bada nasara akan kafirai Allah ya ce hakan na faruwa ne bi annallaha maulal ladina amanu saboda Allah shine majibincin al'amuran masu imani wa annal kafirina su ko kafirai la maula lahum ba su da wani majibinci ba su da mai taimakon su a suratul baqara yace Allahu waliyul ladina amanu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah ya ce Allahu waliyul ladhina amanu Allah shine waliyin masu imani shine majibincin al'amuran masu imani shike tara fada ma masu imani yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur Allah yayi alkawari zai fitar da masu imani daga dufai zuwa haske duhun kafirci zuwa duhun musulunci duhun shirka zuwa duhun tauhidi duhun bid'a zuwa duhun sunna duhun jahi zuwa hasken sunna duhun jahilci zuwa hasken musulunci zuwa hasken ilimi daga duhun kafirci zuwa hasken musulunci daga duhun shirka zuwa hasken tauhidi daga duhun bid'a zuwa hasken sunna daga duhun jahilci zuwa haske na ilimi yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur amma wallazina kafaru su ko kafirai awliya'uhum taghut majibanta al'amuransu waliyansu su ne ɗagutai ababen bautarsu kuma bayan Allah wani ya rike wani shehi shi ne abin tawassulinsa wani ya rike wani waliyi shi ne abin tawassulinsa wani ya rike gunki wani na bautar rana shi ne abin tawassulinsa to wannan kaga ɗagutu ne yukhrijunahum minan nuri ila zulumat duk wanda ka rike koma bayan Allah shi kuma zai fidda kai ne daga hasken tauhidi zuwa duhun shirka a bautar da kai akan wani Allah a banza da gobe a sa ka kama bautan wani Allah ka kama bautan wani da sunan shi babba ne ka kama bautan wani da sunan shi jikan banzo ne kawai kai ta masa sujada kana roƙonsa to yin an ce a bauta ma wani saboda shi jikan manzo ne shi manzon ma an ce kar a bauta masa to wake maganar jika kuma shi jikan inda gaske jikan manzo ne ba ya yi daraja ba ne saboda alaƙar shi da manzo to shi ma manzon da ka- da ka raɓe shi kake so ka ɗosani darajansa an ce maka shi ɗin ba abun bauta ba ne to ballantana kuma kai jikan manzo wa yake maganan ka kuma ai ba maganan jikan manzo ai daka duk wanda ya kama wani Allah wallahi ya kama wahala duk wanda yake so ya huta duniya ya huta lahira wallahi ya rike Allah shi kadai kama Allah shi kadai Mm. in ka rike Allah ka tsaya akan dokokin Allah ka ji tsoron Allah Allah sai sa komai da kowa ya ji tsoron ka wallahi in ka sake Allah kuma ka ki jin tsoron Allah komai sai ya baka tsoro komai sai ya tsorata ka Mm. Allah ya samu dace da haka Allah ya ce fallahu huwal wali wa huwa yuhyi al mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine majibincin al'amura na gaskiya shi ke rayar da matattu kuma shi ke da iko a bisa dukkan komai na'am wa baqtalaftum fi bi shay'in
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله na'am ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب fatir as-sama فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا na'am يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع
lahu البصير maqalidus له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa maktalaftun fihi min shay'in duk abin da kuka yi saɓani a kai na ko menene aka samu rashin tsayayyar fahimta tsakanin wannan ya ce hukuncin kaza shine kaza wannan ya ce ni a tawa fahimtar hukuncin kaza shine kaza Allah ya ce to in dai a maganar addini ne kuka yi saɓani akan ko me to fa hukmuhu ila Allah kuma da hukuncin zuwa wajen Allah ku dawo zuwa ga Allah ku nemi hukuncin a cikin littafin Allah ku nemi hukuncin a cikin alkur'ani ku nemi hukuncin abun a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa maktalaftum fihi min shay'in duk abin da kuka yi sabani akai a ko menene Allah ya ce fa hukmuhu ila Allah hukuncin wannan abun yana ga Allah madaukakin sarki yana wajen Allah subhanahu wataala duk abin da aka yi saɓani a kai to in dai ana so saɓanin ya gushe a samu kyakkyawar fahimta tsakanin waɗanda ake saɓani da su to dole ne a mai da hukuncin wannan al'amarin zuwa wajen Allah maɗaukakin sarki dole hukuncin wannan abun ya koma wajen Allah a zo a duba alkur'ani a ga meye hukuncin Allah akai idan Allah yayi hukunci kuma to babu sabani da kowa a suratul nisa'i Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم ذلك خير وأحسن تأويلا Allah madaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhan ladina amanu ya kwaɗan da kuka yi imani, Laha ku yi biyayya ma Allah, wa atiƙun Rasul ku yi biyayya wa manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama wa ulil amri minkum ku yi biyayya ma shugabannin cikinku ma abu majibinta al'amuran cikinku. Allah sai ce fa'inta na za a tumfi shagin, idan kuka yi saɓani akan wani abu, kuka yi jayayya akan wani abu, wannan ya ce a'a fari ne wannan ya ce a'a baki ne to farudduhu ilallah maza maza ku dawo da hukuncin zuwa wajen Allah kowa ya shiru a dawo da hukuncin a duba alkur'ani mai Allah ya ce farudduhu ilallah war rasul sannan ku mai da hukuncin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ku karanta sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in da gaske kun yi imani da Allah da ranar alkiyama to ku mai da dukuncin duk abin da ya shiga na rikici da sabani tsakanin ku zuwa wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to anan sai Allah ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in duk abin da kuka yi sabani akai na ko menene to fa hukmuhu ila Allah ku mai da hukuncin wannan al'amarin zuwa ga Allah zalikumullahu rabbi wancaninku wadda nake cewa ku mai da hukunci zuwa gare shi shine Allah ubangiji na waɗanda aka wanda aka siffanta shi da waɗannan siffofin da muka ji a sama tun daga farkon suran ake siffanta siffofin Allah kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu azizul hakim kaga siffan Allah ne lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al aliyyul azim duka siffofin Allah ne ga su dan ala inna Allahu al ghafurur rahim ga ga eh, eh, am ittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir duka siffofin Allah ne to shine zalikumullah Allah nan da kwaji siffofinsa a sama shine Allah rabbi shine ubangiji na alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma gare shi nake mai da dukkanin al'amura na gaba daya duk wani al'amari na na mai da shi zuwa wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ci gaba da mana bayani akan to waye Allah sai ce fadiru samawati wal ardi Allah shine makagin halittar samai da kasai shine ya kagi halittar samai da kasai Allahu akbar idan aka ce kaga idan aka ce khaliqu wanda ya halitta da fadiru duka halitta ne amma fadir ya fi fadi wajen takaita halittan ga Allah shi kadai domin aka ce khalik shi ya yi halittar ba mamaki ya kwafo a wajen wani amma aka ce faɗir to shi ne ya ƙagi halittar ba wanda ya fara in ba shi ba ba wanda ya fara in ba shi ba shi ne misali da Allah ya ce alhamdulillahi faɗiris samawati wal ardi akwai wani cikin magabata ya ce ban taɓa fahimtar wannan ayar ba ma'anan faɗiris samawati wal ardi sai da wata rana na zo na samu wasu larabawan ƙauye suna faɗa akan wata rijiya wannan yana cewa ana faɗaltuha wannan na cewa ana faɗaltuha daga nan sai na gane o ashe ma'anan faɗil shine wanda ya samar da abu daga babu don wannan na ce ana faɗaltuha ƙarya kake da ba rijiyar ni na tona ta da babu ita ni na tona ta wannan yana ce ni na fara wannan yana ce ni na fara daga nan sai gane ashe ma'anan fadirus samawati wal ardi shine wanda ya kago halittan sammai da kasai daga babu da ba sammai da kasai sai daga baya Allah ya faro su fadirus samawati wal ardi Allah shine makagin halittan sammai da kasai ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah shine ya halitta muku mata daga kiran kanku Allah ya halicce ku jinsin ku jinsin matanku wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ya halicci mutum namiji mutum mace akuya namiji akuya mace wannan namiji duk abinda Allah ya halitta sai ya halicci mace namiji da mace namiji da mace namiji da mace kuma Allah bai sanya matan auren ku daga aljanu ba sai su dinga ba ku tsoro Allah bai sanya mazajen da mata za su aura daga cikin aljanu ba zama da su ba zai yi ba na'am ango ya zo kwanciya akan gado ya tokar amarya da kafo kaga yayin zama ba zai yi ba ya zungura amarya da kofato kaga ko zama ba zai yi ba to Allah sai ya halici namiji mutum da mace aljani mutum namiji da mace shine yace ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'an'ami azwajan Allah yace daga dabbobin gida ma Allah yace na halitta mu na halitta nau'i nau'i simfi simfi akwai awaki akwai tumaki akwai shanu akwai raƙuma ga su nan al'an'am kamar yadda Allah ya lissafa mana su a cikin suratul an'ami thamaniyata azwaj min ad-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn a can ayan gaba yace wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqari ithnayn tumaki nau'i biyu awaki nau'i biyu shanu nau'i biyu raƙuma nau'i biyu kaga hudu hudu kenan hudu so biyu ya baka guda takwas kenan shi su ne bahimatul an'am kenan to da haka Allah ya ce wa minal an'ami azwajin hatta a nau'ukan dabbobin gida ma Allah bai yi kala ɗaya ba sai ya yi kala kala iri iri iri iri Allah ya ce yazra'ukum fihi Allah shi ke ƙago halittanku a cikin cikunan mahaifanku mata shine wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine ya fito da ku daga cikin cikunan iyayenku mata yazra'ukum fi Allah shine ya kage halittanku ai yakhluqukum wa yunshi'ukum fil rahim Allah shine yake halittar ku ya kage halittar ku a cikin mahaifar iyayenku mata laysa kamithlihi shay'un babu wani abin da yake kama da Allah huwa samiul basir Allah shi mai ji ne Allah mai gani ne malamai sun ce wannan gabar ayar ta yi raddi zuwa ga bangaren batattu cikin mutane guda biyu akwai almu'addila masu kore ma Allah siffofinsa su ce Allah bayi da siffofi gaba daya sai bai kamata a ce Allah yana ji dan adam na ji ba dan haka Allah baya ji bai kamata a ce dan adam na gani Allah yana gani ba dan haka Allah baya gani to akwai kuma mushabbiha su kuma masu kamanta Allah da halittu sai su ce eh Allah na ji dan ma ka gane jin Allah jin Allah irin naka ne lillahi sam'un ka sam'i lillahi basarun ka basari Allah na ji irin yadda nake ji Allah na gani irin yadda nake gani to da Allah ya tashi sai ya ce laisa ka mithlihi shay'un ku masu cewa jin Allah da ganin Allah irin naku ne ƙarya kuke ba wani abin da ya kama da Allah wa huwa samiul basir sannan Allah mai ji ne mai gani ku mai ce masu cewa Allah baya ji baya gani ƙarya kuke yi Allah yana ji yana gani amma ba wanda ya kama da Allah ba wanda jinsa da ganin sa ya kama da jin Allah ba wanda jinsa da ganin sai kama da ganin Allah domin shi dan adam yanzu misali mu wajen ganinmu muna buƙatan alatul basar wajen jinmu muna buƙatan alatul sam wajen ganinmu muna buƙatan na'uran gani me na'uran gani a jikinmu ido yanzu rufe idan ka gani zaka gani ba za gani ba ashe kenan kai ganinka in aka ɗauke wannan na'uran ganin kan ganin ba zai yi ba jinka na bukatar na'uran ji shine kunni idan aka toshe kunnan kunnan ba zai ci ba duk abin da za a faɗi a jikinka in za a saka maka lasifika a kunnan ka ba za ka ji ba ba za ka ji ba to amma shi Allah jinsa baya bukatan alatu sam'i ganinsa baya bukatan alatul basari Allah mai gani ne shi Allah mai gani ne shi sami'un basir sannan na ba mu misali darasinmu na baya shi ganin Allah gani ne wanda yake standard baya karuwa baya raguwa mu kuma ganinmu yanayi na ƙara shi yanayi yana rage shi jinmu yanayi na ƙara shi yanayi yana rage shi amma shi Allah babu wannan mu yanzu ganinmu ɗan adam idan abu yayi nesa yana nesa yana nesa yana nesa ganinmu yana raguwa har ya bace mu daina ganinsa ko yanzu daga nan bauchi in ka daga idan ka bara ka hango sokoto ko zamfara ba saboda me eh bata yi nisa ba ganinka ne yake da matsala ke sa ba za gani ba
amma shi Allah da yake ganin sa kamilallen gani ne daga saman al'arshi yana hango sokoto yana ganin zamfara yana ganin katsina yana ganin kebbi yana ganin bauchi to nes- nisan da yake tsakanin bauchi zuwa sokoto da kuma tazaran da ke tsakanin saman bakwai zuwa sokoto ne fi yawa
ne bi tsayi daga sama zuwa sokoto ya fi tsayi akan daga bauchi zuwa sokoto to amma me yasa Allah yake ganin abin da yake faruwa a sokoto daga saman bakwai walillahi almathalul a'la saboda ganin Allah kamilallen gani ne kai me yasa daga nan cikin garin bauchi kai daga nan bakin ma'aikatan treasury nan baka hangen abin da yake faruwa a Kano state locus din can haka ne ko baka ba saboda me saboda idan kan ganin kan yana da matsala ganin kan yana da matsala amma shi Allah sawa'un minkum ne man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar daka Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir daka a wannan ya tabbatar mana da martanin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma waɗannan mutanen tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala na shine mai mallakan komai kuma babu wani abin da yake kama da Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu sani cewa ka'ida ce da ya kamata mu ɗauka game da sunayen Allah da siffofin Allah
ba a sa ma Allah suna ko siffan da bai sa ma kansa ba ba kuma a kore masa suna ko siffan da ya tabbatar ma kansa
sa ma Allah suna ko siffa da zai yi ma kanshi kuma yana zuwa ne ta hanyar biyu ko dai mu ganshi a Qur'ani ko mu ganshi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to duk abin da ya zo a ƙur'ani ko a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sunayen Allah ko siffofin Allah to wajibi ne musulmi mumini ya tabbatar ma da Allah waɗannan siffofin abun duk da bai zo a ƙur'ani da sunna na sunayen Allah ko siffofin Allah ba kuma baya halatta a kirkira a jingina ma Allah baya halatta wanda Allah ya turo manzan Allah da shi dole a yi imani da shi wanda kuma Allah bai faɗa ba bai kuma sa annabinsa ya faɗa ba to baya halatta a kirkira a jingina masa din akwai sunayen Allah da siffofin Allah wanda ba wanda ya sani in ba Allah ba yasa daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'thalta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak Allah ina roƙonka da duk wani sunanka wanda ka sa ma kanka ko ka saukar da shi a cikin littafinka ko ka sanar da wani cikin halittunka ko sunanka ko siffanka da ka kadaitu da saninsa kai kadai a iliminka na gaibu wanda baka sanar mu kowa ba ba wanda ya sani to abin da ya kamata mu sani kenan Allah ya tabbatar mana cewa yana da sunaye masu kyawa masu kyau walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dhalil wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi ba a yin ilhadi game da sunan Allah bara a cikin tafsirin mu na suratul fusilat mun karanta aya innal ladhina yulhiduna fi ayatina daga cikin al-ilhad fi ayatillah mun yi bayani akwai kore sunayen Allah da siffofin Allah da kuma sama Allah suna ko siffan da bai samu kansa Allah ya samu dace to aya ta gaba da malam ya karanta mana lahu maqalidu samawati wal ardi sai mu yakuri shi Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan ta insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته